الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبيو قوتن ضيا watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne kasar ɗinmu na arba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin shurutu sala wato sharuɗan da sai sun cika sannan sallah take samun gindin zama kuma take karɓuwa a gurin Allah da farko mun yi magana akan al'ilmu bi dukhulil waqt mutum ya san lokacin sallah ya shiga kafin ya yi sallah abu na biyu mun yi magana akan at-taharatu min al-hadathaini wato tsarkakuwa daga hadasi guda biyu karamin sa da babban sa na uku mun yi magana akan taharatu thawbi wal badani wal makani allazi yusalla fihi sarkakuwa daga guri da jiki da kuma ainihin tufafin da za a yi sallah da su na uku ko in ce na hudu mun yi magana dangane da satral aurati yadda dan adam ya kamata ya suturce al'aurarsa inda muka yi magana akan suturar mace da kuma suturar namiji ma'ana al'aurar mace da al'aurar namiji sannan muka yi magana akan istiqbalul qibla dole ne mutum ya fuskanci alqibla shine abu na biyar yau kuma za mu yi abu na ƙarshe shine anniyatu idan mutum zai yi sallah dole ya ɗaura niyya ina fata an fahimta malam ya ce anniyatu sharaɗi na shida daga cikin shurutu qabuli sala shine niyya me ake nufi da niyya yace wa hiya an yanwi as-salata allati qama ilaiha shine mutum ya kudurta niyyar sallar da ya tashi yake so yayi wa yu'ayyinuha bi qalbihi zai ayyana wata sallah ce amma da zuciyar shi wa yu'ayyinuha bi qalbihi zai ayyana wata sallah ce zai yi amma da me zai ayyana da zuciya ba wai da baki ya furuci ya ce na yi niyyar sallar kaza ba Allahumma inni na waitu a salatar zuhuri ya Allah na yi niyyar zan yi sallan azahar ba haka ba zuciyarsa ne za ta halarto masa yanzu azahar ya yi niyyar yi ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ko kuma nafila daga cikin nafilfili amma ba zai furta da bakinsa cewa ya yi niyyar yin sallah kaza ba amma a ƙasar nan jama'a saboda tsabar rashin sanin fikihun sunnar annabi muhammadu har ya kai matakin ana sai da wani littafi mai suna majmu'un niyyat taron niyoyi niyyar shiga ban ɗaki niyyar fita niyyar wanka niyyar sa tufafi niyyar sallar azahar la'asar magariba niyyar ɗaukar azumin nafila da na farilla majmu'un niyyat na ce majmu'ul bida'i dai wal kurafat ko eh taron bid'o'i da karerai amma dai ba niyya ba a musulunci babu wani abu mai suna niyya da lafazi anniyatu mahallu halqalbu wattalaffuzu biha bid'a niyya mahallin tahini zuciya furta ta bid'a ne wannan ita ce hakikanin sunnar manzon Allah jama'a kuna fahimtar magana saboda haka duk wanda yazo ya ce maka akwai wata niyya da za a yi saboda aikata abu kaza ko ibada kaza to wannan ka sani cewa ya maka karya malin ya ce ka fardi zuhuri kamar farillar azahar mutum ya niyyar sallar azahar farilla da ni da zuciyarsa awil asri ko kuma ya niyyar sallar menene la'asar an gane ko aw sunni a sunnatai sunnataihima mathalan ko kuma sunnoninsu mutum ya niyya a zuci zai yi sunnar da ake yi ma'ana nafilar da ake kafin sallan azahar ko nafilar da ake bayan sallan azahar an gane ko kuma nafilar da ake kafin la'asar mutum ya niyya a zuci zai aikata waɗannan wannan babu laifi sai malam yace karanta talhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam lil albani muhammad nasiruddin albani yayi sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka tariha bi aineka da ya tashi kuma sai sake yin talhisin littafin ya rairaye shi yadda zai zama ɗalibi zai iya fahimtar hakikanin me ke nufi a cikin babban a cikin kankanin lokaci ya sauke shi ya fahimci yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah to a ciki ya kawo wannan bayanin sai malam ya tsakuro daga cikin bayanin ya saka a littafin malam abdul azim al-badawi Allah ya masa rahama yace wala yushra'u talaffuzu biha shari'a bata yadda ka furta niyya ba ba a shar'anta ma ka ce Allahumma inni nawaitu kaza ba ba a shar'anta ma wannan ba li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai furta me ba niyya ba bai furta niyya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai furta niyya ba an gane maganar da kyau ko wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallama idan qama ila salati qala Allahu akbar kawai abinda aka rawaito shine idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tahi zai yi sallah baya cewa Allahumma inni nawaitu salati kaza sallar yakan halatto ta ne ta azahar ko ta la'asar a zuciyarsa amma abin da ke furtawa da baki kawai sai dai a ce sai dai a ji ya ce Allahu akbar kawai yayi kabbara jama'a kuna fahimta to wannan shine abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yake yi dan haka duk wanda ka ji ya ce maka wato kai niyyar Allahumma inni nawaitu kaza to yana so ya dora ka kan layin bid'a ne walam ya ƙulshe an ƙablaha kuma ba a taɓa samu annabi ya faɗi wata magana kafin ya ce Allahu akbar ɗin nan ba baya faɗin komai kawai niyyar yake yi a zuci kawai sai dai a ya kabbara kawai wala talaffaza bin niyyatil battata da ɗai ba a taɓa samu annabi ya taɓa furta niyya akan wani abu da zai yi na addini ko na rayuwa ba a ce zai iya furta ya ce Allahumma inni zan yi kaza annabi bai taba yi ba wala qala usalli lillahi salata kaza ba a taba samu annabi ya ce ni zan yi wa Allah sallah iri kaza ba ko nafila ko farilla ko azhar ko la'asar ba a taba samu wannan ba an gane mustaqbil alqiblati balantana ya ce kuma ina mai fuskantar alqibla kasan wani in ya zo faɗin sallar ma bayan ya faɗi sallar da zai ce kuma alƙibla zan kalla to dama ina ake fuskanta za a yi sallah ai ba ka faɗa mutane wannan ba ina fata an fahimci magana ya ce wai zai fuskanci alƙibla zai sallah kaza dama ai alƙibla ake kalla to annabi baya haka arba'u raka'atin wani ma ya ce tunda azhar ce to raka'a hudu ne ha dama ai kowa san raka'a azhar raka'a hudu ne isha ma hudu ce ai imaman wani in liman ne zai ce kuma ni ne limamin ni zan ja sallah Allah wallahi malam ka gani ka duba abubuwa guda goma malam ya lissafo usalli salata kaza zan yi sallah iri kaza na fata an fahimta mustaqbil alqibla ina mai fuskantar alqibla biyu ko arba'u raka'atin kuma sallar ma raka'a nawa ce hudu imaman kuma ni ne limamin mai jan sallar bid'a nawa hudu au ma'amuman ko kuma in mamu ne ce ni ne mamu ni mamu ne ni ma mai bi ne an gane ko na biyar ya ce wala ƙala annabi baya cewa ada'an zan yi sallar ne a matsayin kan lokacin ta zan yi ta ba wai ta wuce ni ne zan rama ba biyar ko wala qada'an ba rama ko zan yi ba shida ko bakwai wala farba annabi bai ce farilla zan yi ba nawa takwas ko fardal waqti an gane ku sai malam yace wa hadhihi ashru bid'a waɗannan su ne bid'o'i guda goma wato in ka ɗauko daga can cewa wala talaffaza min niyyati ka zo ka haɗa da nan zai baka abubuwa guda goma an gane ku ashiru bid'i bid'o'i guda goma ne lam yunqal anhu ahadun qattu bi isnadin sahihi ba a nakalto ko ɗaya daga cikin waɗannan ba da isnadi mai meye mai inganci daga manzon Allah cewa annabi yayi haka wala da'ifin kai ko da hadisi da'ifi ma kaga hadisi da'ifi ma ba a aiki da shi bisa ijma'in malamai wasu malamai ne ma kaɗai suka ce illa fit raga'ibi sai dai wajen kwaɗaitar da mutane alheri ana iya yin aiki da hadisi da'ifi amma su ma malamai sun ta musu raddi cewa ko da a guraren da za a kwaɗaitar da mutane yin wani abin alheri ba za a yi aiki da hadisi da'ifi ba jama'a kun fahimci magana in dai hadisin bai inganta ba to kawai bai inganta ba duk hikimar da kake da ita baka kai annabi Muhammadu ba to a ɗauko ingantattun abin da ya faɗa a faɗa wa mutane kawai wannan maganar in dai ba daga annabi take ba komai hikimarta to ba hikima sunanta ba komai zaƙinta wajen furci duk yadda ta kai ga nusar da mutane matuƙar annabi bai faɗe ba to aikin banza ne jama'a kun fahimci magana da haka suka ce sam ko a abun nan abin da ya shafi faba'il da raga'ib ba za a yi amfani da hadisai da'ifai ba dole ne a yi amfani da hadisai ingantattu wajen abin nan wa'azantar da mutane da kuma ɗora mutane kan abin da ya kamata su don haka sai ce ko a hadisai da'ifi ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan cewa annabi yana furta su idan ya zo yin sallah ba wala musnadin ko da hadisi musnad ba a samu haka ba daga gurin manzon Allah wala mursal kai ko da hadisi mursali wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat yace ka ce musu mursali shine hadisin da sahabi ya fada a cikin hadisin dan Allah jama'a idan aka ce sahabin da aka kai kansa wanda hi ya karbo daga gurin manzon Allah sai kuma a zo kan sahabin sai a ce ai ba sahabin wana tabi'i ne amma hi ne yace annabi ya ce za a yarda da wannan magana me dalili saboda yaushe suka gamu da manzan Allah haka ne ko ba haka ba dan tabi'i bai yi rayuwa da manzan Allah ba dole sai an ji daga sahabi daga tabi'i daga tabi'ut tabi'ina har zuwa kan wanda ya rawaito ko to shine yace wa mursal abinda ake cewa hadisi mursali minhu sahabi saqat shine hadisin da an taho an taho an wana kaza an karbo daga wana kaza an wana kaza an karbo daga wana kaza an wana kaza daidai lokacin da za a ce daga sahabi kaza daga manzan Allah sai aka ji sahabi ya faɗi wannan tabi'in sai aka ci ya ce daga manzan Allah za a karɓi wannan magana da wannan shine hadisi mursa ba faɗan aika ba ka san wasu da suka rikice a larabci da aka ce haza hadisun mursalin sai suka ce wannan hadisi dan aike ne to waye aiko shi na fata an fahimci magana hadisi mursal shine wanda sahabi ya faɗi cikinsa bari ba ku misali yadda za ku gane yanzu yaro ne ɗan shekara ashirin sai ya ce abubakar mahamud gumi ya gaya masa wata magana ku zo in gaya mu za ku yadda da shi yau ba na shekara abubakar mahamud gumi nawa da rasuwa ba zai iya tuna mana ashirin da takwas to sai ɗan shekara ashirin yanzu ya shigo nan ya ce malam mun yi magana baki da baki da malam abubakar mahamud gumi ya faɗa mu to a mafarki ya faɗa masa ko kuma shi lokacin da ya tafi lahira suka haɗu a can ya gaya mar sannan shi ya duro duniya ina fata kun fahimci magana kaga ba za a yadda da wannan magana ba amma inda cewa yi naji daga bakin wana kaza shi kuma ya ce malam abubakar mahamud gume ya gaya masa sai aka samu wannan wanan shi kuma an haife shi shekara arba'in da ta wuce kaga ya yi zamani da wa kenan abubakar mahamud gume jama'a kuna fahimtar magana ya yi zamani da shi to in shi ya ce abubakar mahmud gumi ya gaya masa za a iya yadda ko ba za a iya yadda ba za a iya yadda amma shi ma sai an bincika an gane ya aka suka haɗu to ko wannan shine kanikancin da malaman hadisi suke yi wajen tabbatar da magana daga annabi take ko ba daga annabi take ba ina ga misalin ayya fito fili ko to wannan shine to yace ko da a hadisi mursali irin kalar wannan hadisin ko a nan ba a samu annabi ya faɗi wata magana kwatankwacin irin wannan ta maganar niyyar sallah ko niyyar wata ɗaukar azumi ko niyyar kaza ko niyyar kaza ba ba a samu wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko an gane magana da kyau ko to shine yace walassa lafzatan annabi ya faɗa a lafazi wahidan sau ɗaya min ha daga cikin waɗannan maganganun albattata ba a taɓa samu annabi ya yi haka ba wala an ahadin min ashabihi kuma ba a samu wani ma daga cikin sahabbai yayi mai ba ya ba da fatawa da wannan magana ba ba wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba da fatawa da wannan magana ina fata kuna fahimta walasta hasanahu ahadun min tabi'ina kuma ba a samu wani daga cikin tabi'ai ya ma kyautata cewa ka san akwai abin da koda bai zo a shari'a ba sai ka ji wani malami ya ce duk da dai annabi bai ce ba duk da dai aya bata zo ta magana akan abun ba amma kuma a shari'a wannan abu ne mai kyau ba a samun irin wannan aka ce to ko da a samu malami guda ɗaya da ya nuna cewa irin wannan abun ya tabbata a hadisi ko ya tabbata ko abu ne mai kyau ba a samu wanda daga ciki yayi wannan ba wato an yi kwandemin din furci da niyya gaba ɗaya jama'a gaba ɗaya furci da niyya a ibada bai halatta bane jama'a bid'a ne shine duk maganganun da malam yake akan wannan cewa ba a samu annabi ba ba a samu sahabi ba ba a samu kowa daga cikin magabata sun yi magana akan cewa ya halatta ka furta niyya ba sai dai ka kudirce ta a cikin zuciyarka kar ka furta ta da bakinka an gane walal a'immatul arba'a kai malaman nan guda hudu shahararru da aka san su malaman fiqhun nan shahararru guda hudu shine waye imamu malik imamu ahmad imamu shafi'i da imamu maza abin nan Ahmad bin Hanbal ko ko Abu Hanifa ko Abu Hanifa duk ba a samu ɗaya daga cikin su ya inganta wannan abun ko yayi magana akan cewa wannan abun mai kyau bane to gaba ɗaya waɗannan maganganu tun daga inda malam ya sa nan ba biyun nan har zuwa ƙasa gaba ɗaya al-Imam Ibn al-Qayyim ne ya faɗe su a cikin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad shine malam ya ciro maganar gaba ɗaya da lafazin shi Imam Ibn al-Qayyim sai ya kawo a matsayin hujja akan cewa bai halatta a furta menene ba bai halatta a furta niyya ba kuma wannan shine ya kawo mu karshen babun da ke magana akan shurutu sala to dan Allah abin da nake so da mu kafin in shiga babi na gaba jama'a zan ja hankalin mu wallahi jama'a kun ga dai yanzu littafin nan kamar wasa muka saka shi yanzu ka duba shafi muna shafi na nawa muna shafi na 102 a gama babi a shiga wani a gama babi a shiga wani a gama babi a shiga wani da haka da haka in Allah ba mu da lafiya har mu je bangon littafi amma a ce baka tsaya ka fahimci wani abu daga cikin waɗannan abubuwa kai ibadarka yadda Allah ya shar'anta ma da yadda manzon Allah ya shar'anta ma da yadda littafin nan ya karantar da mu ba wallahi tallahi wannan ba karamar asara bace mu ji tsoron Allah kun ga hayaniyar duniyar nan wallahi ba za ta kare ba fa an gane magana da kyau ko hayaniyar duniya ba za ta kare ba yaga ake daga cikin lokaci ka bawa addininka ka bawa damarka hanyoyin karatu suna da yawa idan yanzu ba ka fahimtar abin da ake yi to ga kasusuwan nan a tura ma a wayarka ka je ka zauna kana bin su ɗaya bayan ɗaya na sha faɗa muku waɗanda Allah bai azurta su da zuwa da littafi ba su nemi jota almufakhira kasa ka samu yar jotarka da dan biron ka ko fensir ɗinka ka saka a aljihunka tunda ba za ka iya rike jaka ba misali idan aka zo duk wata fa'ida da ka ji ta za ta amfana da kai a ibadarka sai ka rubuta ta ko da hausar ka ta boko in ba za ka iya rubuta da larabci ba yanzu mun yi magana akan shuruɗin sala a shitta sharuɗin abin nan sallah guda shida ko tun daga al'ilmu bi dukhulil wakati mutum ya san lokacin sallah ya shiga amma yanzu na maimaita wannan abin ya kai sau nawa tun da muka shigo babun nan amma yanzu ka iya samun wani wallahi bai rike waɗannan shuruɗin sallah guda shida ba jama'a haka ne ko ba haka ba to don Allah lalle ka samu ladan zuwa karatu amma me ya fa'idar da ka samu in an taɓa kaka ce neman na magi ko da na masara wai ya hana ka karatu to su masu yin karatun ba sa neman na magi ba za ku ba na amsa ba su ma suna neman na magi ko ba sa nema suna nema amma ta hakan suke yaga a cikin na neman namagin suna bibiyar abin da ya kamata na shari'a suna yi amma kai kenan kullum a zo a yi karatu ba wata fa'ida da kake fa'idantuwa da ita ba wani ɗan littafi da ka ajiye a gefe wanda kake rairayar ɗan abin da ake karantawa kana fahimta wallahi wallahi akwai ɓata lokaci a cikin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi Allah san da ya masa tayin duniya manzo Allah ya ce baya son duniya amma fa ya kai matakin da duk abin da yake bukata a gurin Allah Allah zai iya bashi kai har ta kai matakin da kafirai gori suke wa manzon Allah suna cewa mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa wanda wani irin manzo ne zai zo cikin jama'a yana cin abinci za a gan shi a kasuwa yana neman kuɗi yana saye da sayarwa ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa laula unzila ilaihi menene malakun ko fayakunu ma'ahu nadhira me yasa ba a sauke masa mala'ika ba wanda za su dinga yawon wa'azi tare idan ya je magana sai mala'ikan ya ce eh jama'a ku saurare shi fa da gaske yake Allah ne ya turo shi ka ji kafirai wai sai an yi haka sannan za su yarda da manzon Allah aw yulqa ilaihi kanzun ko kuma a jefo masa wata taska eh aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ma'ana wai a buɗe manzon Allah wata taska ta kuɗi kawai sai dai ya je ya zara ya ninke sa aljihu ya je ya biya bukatunsa aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma a yi masa wata makekiyar gona wanda a cikin wannan gonar babu nau'in kayan itatuwan da babu babu nau'in dabbobin da babu babu nau'in kayan abincin da babu annabi sai dai ya shiga ya je ya ɗiba da sahabbai su zo su tuka jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku wai su idan aka suka ganka da haka ne sannan za su bi ka aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha Allah ya ce wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura azzalumai suka ce ba kowa kuke bi ba faface mutumin da yake ka iya fassara mashuran ismul fa'il ko kuma ismul maf'ul wato mashuran wanda aka yi wa sihiri wanda yake karantar da tsafi ko kuma mashuran wanda duk yadda ya yi magana to dole sai an saurare shi saboda maganarsa tana tana daidai da kamar maganar matsafa matsafi ne idan ya tsafe ka duk abin da ya saka ka ai sai ka yi ko to suka ce haka annabi yake matsafi ne shi yasa daga yayi ma wa'azi dole ka yarda da shi haka suka gaya manzon Allah in tattabi'una illa rajulan masfura sai Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsala duba ka ga yadda suke buga maka misali fa dallu fala yastati'una sabila sun bata ba sa shiryuwa zuwa ga tafarki madaidaici ba za su samu damar shiryuwa zuwa ga tafarki madaidaici ba sai Allah ya ce tabarakallazi in sha'a albarka ta tabbata ga wanda inda ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika jannatin sai ya sanya ma abin da yafi abin da suka ambata alheri ya sa ma gonakin ko ba haka bane tajri min tahti hal anharu irin gonakin ma da suke daukar siffa irin gonakin aljanna wanda koramu ne ma suke gudana a karkashin ta wa yaj'al laka qusura sannan idan gini ne sai a maka benaye da decoration da fada makekiya yanzu a ce fadar mutum ta kai girma masallacin da Allah ta kai fada ko ba ta kai fada ba ga wata jibgegiyar kujera a nan ka baje kafa ɗaya tana kudu ɗaya tana arewa na fata an fahimci magana Allah ya ce to in na ga dama sai in maka dankareriyar fada ma kekiyar fada wanda kawai kowa ya zo sai ya bi protocol sannan ya ganka to amma da ke ita da'awar musulunci da'awa ce ta kowa da kowa yanzu idan aka yi wa annabi wannan gatan aka ce sai an bi hanya kafin a ganshi ya taya za a yada addini jama'a ba zai yadu ba yasa daga cikin abin da ya kamata mai karantarwa ya zama wato ya zama available duk lokacin da mai buƙatar ilimi da karantarwa yake buƙata ya same shi su kuma masu sauraro su zamanto masu tsari ta yadda idan ya zo ya yi karatun kuma ya ba da ilimin to lokacinsa kuma na harkokin rayuwarsa a bar je ya yi na fata an fahimta to sai zama an yi balance malam ya ba da lokaci ya karantar ɗalibai kuma sun rabu da malam a lokacin da ba na karatu ba don ya san yadda zai rayu haka ne ko ba haka ba domin su kafirai yadda suke so shine in dai annabi yana so su bi shi tunda su ka'idar bin mutum a gurinsu sai ya zama babban mutum ana zuwa gurinsu yana korar jama'a yana cewa ni ba za a ganna ba sai karfe kaza yana cewa ni da suwa na zan yi hulɗa shi yasa lokacin kafiran ƙurayshawa suka sa manzan Allah ka'ida suka ce in kana so mu zo fadar ka to kaga wannan irin su bilalun nan irin su abu huraira masu wuni da yunwa a cikinsu saboda talauci to sai ka fafare su a fadan nan sannan mu zo mu ba za mu zo mu zauna yara su mutane suna tsani wannan rigarsa a yage wannan hularsa ta cinye ka ce za mu zo mu magana da kai ban kana so mu yi addini ka sallamu waɗannan talakawan sannan sai mu zo sai ka ji shegantaka har annabi ya fara karkata fa zuwa ga waɗannan da'awar dan akwai lokacin da wani makaho ya zo masa yana so zai musulunta ga kuma wasu manyan ƙurayshawa sun zo za su tattauna da manzon Allah sai zama annabi ya fi karkata zuwa ga wannan manyan shi annabi ba ya yi haka da gangan ba ne yana ganin a matsayinsu na manya in suka gane musulunci to za a fi gane addinin a shiga da sauri tun da manya sun shiga ba wai ya yi haka don ya wulaganta wancan makakon ba ne na fata kun fahimta amma tare da haka a san da Allah ya zarge shi ya ce abasa wata walla an ja'ahul a'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى Allah ya ce ya juya baya ya murtuke ya ki ya kula makahu ya zo baka sani bane ko ya zo musulunta ne ka ki ka kula shi wancan da yake mawadata da suka zo gurinka ka kai karkata kai zuwa gare su ina ruwanka da su in mutum ma bai musulunta ba kai me laifinka wa ma alaika Allah ya zakka in bai musulunta ba kai mai laifinka a kai ina ruwanka da su Allah ya zargi manzon Allah akan wannan jama'a har da kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tabani rabbi ubangiji na ya zarge ni ya yi maganganu marasa daɗi saboda ya nuna abin da aka yi ba haka ya kamata a yi ba na fata kuna fahimtar magana abin da kawai nake so in fito da shi karara shine wallahi tallahi in dai hayaniyar duniya zaka biyewa to na rantse da Allah ba za ka yi addini ba kuma ba za ka yi musulunci ba ba za kuma ka koyi ibada ba haka za ka yi ta tafiya har mutuwa ta zo ta ɗauke ka babu abin da ka iya kuma babu abin da ka sani shi yasa da Allah madaukakin sarki ya kalla abin da yake faruwa sai ya marmaza ya ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ka haƙurtar da kanka da zama da waɗanda suke ambatan Allah safiya da marece suna neman yardar Allah wala ta'adu ainaka anhum turidu zaharatal hayatid duniya zinatal hayatid duniya kada ka kau da kanka daga gare su kana neman wani kawa na duniya na fata an fahimta ke ce wala tuti man agfalna qalbahu karkabu wanda muka gafalar da menene zuciyarsa wata ba a hawahu kuma ya biye wa san menene zuciyarsa wa kana amruhu furuta saboda haka wallahi jama'a mu tsaya wannan addinin ba babba ba karami ba mai kuɗi ba talaka in dai shari'a ta hau kanka balaga kai tsautsayi ya ɗebe ka ka balaga ko to na rantse da Allah dolan ka ka tsaya ka yi abin da ya dace don neman lahirarka kar ka kuskura hayaniyar duniya ta ɗebe ka kana ji annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ana masa tsawa ya yi addininsa saboda Allah ran asabar ba na karanta muku ayoyi a nan ba ka yi addinin ka tsakaninka da Allah annabi fa ake gaya wannan magana yanzu kana ji ana ce masa karka karkata zuwa ga manya ka bar ƙanana ka rungumi kowa naka ne to ba wani mutum a duniya in dai annabi za a dinga mar saiti irin haka Allah da kansa ya dinga mar saiti yana cewa yi kaza kar ka yi kaza yi kaza waye ne kuma ya saura wanda za a ce yi kaza kar ka yi kaza wanda ya kai ba za a gaya mar ba babu shi wallahi saboda haka mu zage jama'a mu gyara alakar mu da Allah mu koyi addinin nan daidai gwargwadon iyawar mu mu ba da lokaci mu dinga fahimtar abubuwan nan ranar da wannan abin zai mana amfani ko wallahi ba ta kusa ba ta nesa wannan ranar kuna ga yadda mutuwa yadda ka san gulob yanzu nan gulob din nan muna zaune zaka ga duk ya dauke kuma har abada ya mutu haka ne ko ba haka ba to haka fa mutane suke mutuwa fa mutuwar gulob amma wai har yanzu ba mu yarda mu sassauta wasu abubuwa na hayaniyar mu tsaya mu koyi addini ba kaga mutum ya mai da gurin zuwa karatu gurin fashion ba gurin ya zo ya koyi karatu ba kaga mutum ya zo gurin karatu ya shagaltu da wasu abubuwa ba ruwansa da rairayar me ake faɗa menene ya kamata ya koya na addini ba ruwansa a share shekara da shekaru ana karantarwa amma inda za a zaunar da kai amma interview akan abin da ake karantar da kai ba za a samu kasan wani abu na addini ba to wallahi tallahi mu ji tsoron Allah fa'idar karatu shine a fahimce shi a je a yi aiki da shi rashin fa'idar karatu shine mutum ya doda kwakwalwarsa da gangan ya mai da hankalinsa kan wata hayaniyar banza ya zama baya fahimtar me ake yi kuma idan ka ga aikinsa ba za ka bambance shi da jahili ba to lamari ya ɓaci lamari ya ɓaci Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ba mu ikon aiki sifatu salatin nabi za mu shiga babi da zai siffanta mana yadda annabi ke sallah jama'a yadda annabi ke sallah karara malam zai siffanta kuma wannan yadda zai malam wahid abdulsalam bali abin nan yadda malam abdulazim albadawi zai yi magana ya rairayo wannan maganan ne daga cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na muhammad nasiruddin albani ciki ya shiga ya tankado abubuwan da albani ya faɗa kawai sai ya zo ya zuba a cikin littafin sai ce ga siffar yadda annabi ke sallah ma'ana duk da mun faɗi ga abubuwa da ya kamata ga yadda za ka yi kabbara ga yadda za ka yi ruku'u ga yadda za ka yi kaza ga to yanzu kuma za a rerewa maka a aikace yaya annabi shi kuma yake yin tasa jama'a kuna fahimtar magana malam ya ce sifatu sala kana rasu sifatu sala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan qama ila salati annabi ya kasance idan zai tashi zai sallah istaqbala al-ka'aba sai ya fuskanci ka'aba an gane yana fuskantar menene ka'aba wato wannan sai ya nuna karka fuskanci kudu ko arewa ko yamma ko kusurwa kai tsaye ka tambayi ina ne alƙibla in baka sani ba sai ka fuskanci nan sai ka ainihin wato yi sallarka an gane magana da kyau ko ƙa'iman sannan annabi yakan yi sallah a tsaye ne idan babu larura amma inda larura akwai babi da ya nuna annabi yakan yi sallah a zaune za mu zo mu bayani qariban min surrati ko min sitrati kusa da sitira annabi yakan matsa sitira akan ce wato tsakaninsa da sitira mithla mamarri shati kwatan kwatin inda akuya za ta gifta mana in annabi ya sa goshinsa a kar zai yi sujuda tsakanin gohinsa da suturar da ke gabansa bai wuce menene ya wuce ba akuya jama'a kun fahimci magana to haka annabi yake ainihin wato a yi wa kana ya ƙulu ya kasance kuma yana cewa innamal a'malu bin niyyati lallai ayyuka suna tafa da niyoyinsu ma'ana kowanne niyya kowanne aiki kai masa niyyar safsafaratili azahar kai mata niyyarta la'asar kai mata niyyarta kar kuma ka ƙara gurgunta fahimta ka ce Allahumma inni nawaitu a'a ba ita ba niyyan nan dai ta zuci da muka ambata ɗazu ita ne ake magana ana na fata kun fahimta wa inna ma likulli imri'in manawa kuma duk wani mutum abin da ya niyya shi zai samu don haka in ka zo za ka yi ibada sai ka yi niyyar yin ta dan wani ya gani ya yaba ma wallahi iya abin da za ka samu kenan a gurin Allah wannan yaban na mutane shi za ka samu ba za ka samu lada ba kaga asara ku ta kai asara ka gama ibada ka gama shan wahala kuma sannan ka je kiyama Allah ya ƙi kula ka ya ce ai ba dan ne kai ba ai babu asarar ta kai wannan ko ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر كما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي آه yana buɗe sallarsa da Allahu akbar to anan idan annabi ya yi iƙama yana gama iƙama farkon abin da yake yi sai ya menene ya ɗaga hannu daidai da goshi abin nan kunnuwansa ko kuma saiti da ina kafaɗinsa sannan sai ya Allahu akbar to idan ya kabbara to ba yana fara kira'a ne kai tsaye ba yana fara kira'a ne da wasu abubuwa da ake ce musu adiyatul istiftah addu'o'in buɗe sallah daga ciki Allah akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya bil ma'i was salji wal barad Allahumma naqqini min khataayaya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي بالماء كما ينقى الثوب الابيض من الدنس جزاكم الله خيرا اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد annabi yana yin wannan addu'ar kafin ya menene kafin ya ainihin wato fara kira'a kafin ya fara karanta fatiha sannan kuma yana subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka kace subhanaka allahumma bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka wa tabaraka smuka sunanka albarka ta dugunzumi ta dunkule a cikinsa ya Allah sunanka akwai albarka wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka girmanka kuma ya kai ƙololuwa ya Allah wala ilaha gairuka kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai kaga a cikin wannan addu'ar ma akwai ta Allah a ciki wala ilaha gairuka an gane magana da kyoko to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan addu'o'in idan ya menene kabbara harama kafin ya karanta menene fatiha akwai addu'o'i idan ka karanta hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna zaka samu dogaye da gajerun addu'o'i wanda manzon Allah yake yi idan ya kabbara kafin ya fara kira'a ko kuma ka karanta al-azkaru na al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya musu rahama an gane maganar da kyau ko to dan haka annabi yakan bude sallarsa da Allahu akbar sannan sai ya ainihin wato wannan wa kana yarfa'u yadayhi annabi ya kasance yana daga hannayensa ma'a takbirati tare da menene kabbara to ɗayan biyu malamai suka ce kana iya ɗaga hannu hasko na mana aminu tukunna malamai suka ce kana iya ɗaga hannu tare da kabbara kana kuma iya ɗaga hannu sannan kai kabbara abu na uku ne suka ce shi kan bai tabbata ba ma'ana allahu akbar kaga ka ɗaga hannun tare da menene kabbara ko kuma Allahu akbar kaga sanda ka daga hannun sannan kai ne kabbara to akwai na uku wanda suka ce shi ne bai tabbata ba Allahu akbar kaga sanda ka dauga sannan kai me sannan kai me suka ce to wannan bai tabbata ba amma biyun nan ya tabbata Allahu akbar Allahu akbar an gane bambancin wannan duka ya tabbata ina fata an fahimci magana to suka ce annabi ya kasance yana daga hannunsa tare da kabbara ko kuma idan ya daga sannan ya kabbara amma idan ya daga ya sauke sannan ya kabbara shine ba su baya yi na alaikum salam to shi ma dai bai tabbata ba abin da suka ce eh Allah ya shirye da mu an gane maganar da kyau ko summa ya ba'ul yumna alal yusra sannan sai annabi ya ɗora hannunsa na dama akan nami na hagu fauka sadrihi akan menene kuma kirjinsa wadu'u kenan to akwai wadu'u akwai qabdu na sha faɗa muku wadu'u da qabdu wadu'u shine ka saita kan gabar hannunka nan wannan hannu wannan gabar sai ka miƙar da yatsunka haka sai ka kwantar da wannan ma'ana shi ma zai kama akan gaban nan sai ka ɗora shi akan kirji jama'a kun fahimci magana ba haka ake yi ba jama'a ballantana haka wannan gaye kenan kuma na fata an fahimta yawwa nan saitin nan kawai ka sa yatsanka a nan sai ka kwantar da shi sai ka kwantar da wannan ma sai ka ɗora akan kirji kuma ya fi sauƙi ba za ka yi ta haki kana numfashi kana nishi ba ba wata wahala a ciki amma ka yi haka wataƙila kana da kiba iri na ne wani ɗan lutu-lutu hakan nan kaga sai kai ta haki kana nishi haka ne ko ba haka ba bal ko kuma kai haka kaga ka takura hantarka da kodarka gaba ɗaya ka matse su to wannan shi ake kira wadu'u to akwai qabdu kuma qabdu shine wannan yatsin naka waɗannan guda biyun sabbaha da ibham ɗin nan sai ka riƙe wannan gabar nan sai ka kwantar da shi haka akan kirjinka sai ka yi haka jama'a kun fahimci magana kaga ka riƙe nan ka kwantar da wannan anan wallahi ba wata wahala da zaka sha jama'a kuna fahimtar magana kuma da nace ka riƙe ba cewa ne sai ka ritsa dan wani har haka zai ce sai ya ritsa nan ya ji waɗannan yatsun sun haɗu sannan ya haka ba haka bane kawai riƙewa da ma'anar riƙewa riƙewar ba ta kamatse kai ta jin zafi kuma kana riƙe ba wa ya saka ka wannan kawai ka yi abin da ake kiransa riƙewa sai ka yi haka cikin sauƙi ka ɗora hannunka akan kirji shi kenan kawai to annaba haka yake yi to kun ga dai yanzu ana siffanta sallar annabi ba a ce annabi yana mai ba sake hannunsa ba to kaga sai ka nemo wanda ya koya ma sake hannu a sallah domin abin da zai baka takaici malam ga mutane ana karanta musu wallahi akwai waɗanda da yawa suna zuwa karatun mun nan amma wallahi a idan suka zo sallah ina kallon su haka suke sake hannunsu wallahi tallahi ku yi hakuri karatu ne zo shi yasa za mu faɗa muku ai da kuke ta yi ba wanda na taɓa faɗa ban taɓa faɗa ba da kuke yi amma yanzu karatu ya zo dole zan faɗa ka to menene a ciki an faɗa baka yadda ba ne in baka yadda ba ka yi tambaya in ma ta tsiye za ka yi mana ka ƙure muka ce malam nuna mana inda annabi yake rike hannu sai mu nuna ma amma ka yarda ka zo karatu amma baka yarda a faɗa ma kaza kuskure ne ka gyara ba jama'a kuna fahimtar magana mu ji tsoron Allah wannan abun ba sunna bane sake hannu a sallah wallahi ba sunna bane jama'a wallahi ba sunna bane kuma dai ka san dai ba kuɗi kama ba balantana irin tsema akan ƙarya ka san yanzu akan kuɗi ne ake rantsuwa akan ƙarya to ni ba abin ba ma balantana irin tsema akan ƙarya ko ba haka bane jama'a bai komanda ba wanda ya dunkula mun bala ta masa rantsuwa haka na fata kun fahimci magana saboda haka ba sunna bane sake hannu ba sunna bane ba sunna bane ba sunna bane kai hakuri ka daina shine kawai ka runguma hannunka shine sunnar manzon Allah kuma wannan sunnar fa jama'a annabi ya ce duka annabawa haka suke yi ya ce abubuwa guda uku mu annabawa gaba ɗaya da manzanni sunnar mu ne ya ce na farko gaggauta buɗe baki na biyu jinkirta suhur na uku ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a kirji a lokacin menene sallah ya ce duk annabawa gaba ɗaya haka suke kuma abun mamaki hadisin yana cikin muwaɗa ta imamu malik mutum sai ya zo ya ce maka malikiya yake bi wai ba zai rike hannu a kirji ba kuma ga hadisin a muwaɗa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ka gani ya tafi abin nan ya ɗauko wata magana shi mai mazhabar ma ya bijire masa Allah ya yi wato zuciya ce idan Allah bai buɗe ta ta karɓi gaskiya ba duk yadda kai da mutum ba zai ba zai bahince ka ba ka za ka ta fama da shi ba zai yadda ba amma wallahi jama'a in dai mutum ya buɗe zuciyarsa yana nufin gaskiya ne to ai magana ta kare an faɗa maka hadisi an faɗa maka littafi an faɗa ma malamin da ya rawaito me ya saura sai aiki Allah ya datar da mu don haka ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ulyimuna alal yusra yana ɗora hannunsa na dama akan na hagu fauka sadrihi sai ya ɗora su akan kirjinsa wa alaikum salam yawwa gaskiya ne akwai kuskure kun ga ai ina ta cewa kirji ko kuma ina kwatanta muku inda ake ɗorawa akan kirji to wani he ga ya rungumo cikin sana wani kuma sai ya tafi ƙasan tumbin zai ɗago haka wallahi ba daidai ba ne saboda haka kan kirji kirji dai kan ai ina ga duk bahaushe dai ya san to kai kai wannan bagwarin ina ne kai da baka san ina ne kirji ba na fata ana fahimtar magana wannan gwarin kuce kuma za a yi ma kirji kan ai kowa san daga nan kan haƙarƙari sai abin nan mahaɗar ciki da nan to nan shine kirji dora haka kuma abin wallahi kamar yadda na faɗa muku ba wata wahala a ba wata wahala ka riko nan ka dora ko kai haka ka dora shi kenan haka ma ya fi sauki ya fi daɗi duk wanda kai kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah mata ma suna yi kai gaskiya ne mata ku ji da kyau wannan sunnar da muke magana a kanta tabbatacciya ce ku ma ta halatta gare ku ta tabbata gare ku saboda haka ki daina sallah hannunki a sake yawa bid'a kike yi baiwar Allah sunna shine ki dora hannunki akan kirji ko qabdun ko wabu'un wa alaikum assalam kai hawa nan a kara maka akwai masu kama wuya eh wani ma ya abin kaman cross haka daga ya saba hannun haka ya yi kaman cross Allah ya ji kanmu wallahi Allahumma rahamna wa gafir lana Allah ya shirye da mu sai a gyara gaskiya gyarawa shine addini Allah ya gyara mana baki daya thumma yarmi bi basrihi na hawal ardi annabi daga yayi kabbara ya dora hannunsa akan kirji to sai ya jefa idanunsa kuma inda zai dora gokinsa annabi baya kallon gabansa street idan yana sallah baya daga idansa kuma ina sama sannan annabi baya waiwaye a sallah annabi ya kalli don saboda inda za kalli gabanka direct to sai ka hango wani abin da zai dauke ma hankali musallaman idan sallar a fili ce har gara ma in a cikin masallaci ne sai dai ka kalli katanga kawai ko amma in a waje ne yanzu nan za ka ga wani abu ya gifta kuma idanka ya bi shi amma in ka jefa idanka inda goshinka zai kai kaga shi kenan magana ta kare to haka annabi yake yarga ya yi kabbara allahu akbar ya yi haka to sai ya kalli inda goshinsa kuma zai dora a sujuda haka manzan allah yake a sallar hidima allah ya shirya da mu shine ta thumma yarmi bi basrihi nahwa al-ardi thumma yastaftihu a ƙira'ata bi adiyatin kathira mutawanawwi'a kaji ko sannan sai annabi ya bude ƙira'arsa da addu'o'i da yawa wanda suke masu nau'i da yawa mun kawo Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya mun kawo subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka da dai shauran su gasu can idan kana son su ga dai hisnul muslim an gane in ka ga dama ka karanta waccan sai ka ƙara da waccan ya halatta ka karanta addu'a ɗaya ko biyu tunda sun zo kusan guda biyar ne ko shida ne ma to in kaga dama karanta waccan sai ka kara da waccan kaga dama yi ɗaya kwaya ɗaya ya danganta da kana sauri ne ko kuma kana da yalwan lokaci yasa ake so in mutum zai yi ibada ya samar da lokaci yalwatacce ka rage abubuwa daga kaga lokacin sallah yayi ka takaita abubuwa in kai dan kasuwa ne takaita masu ciniki in lokacin azahar yayi sai ka rufe in da kofofin shagon ka guda uku ne sai ka rufe biyu ka bar daya duk wanda ya zo sai san lokacin sallah ya kusa in kwastomomi guda sha biyar ne a cikin shagon ka sai ka ce wa yaran ka to ku rufe kofa duk wanda ya zo ku ce dakata sai mun dawo daga sallah sai ka sallami waɗannan sha biyar ɗin da ɗaya da ɗaya da ɗaya sun fita shaura minti goma a shiga sallah sai ka ce ku rufe min shago kowa ya je alwala Allah ya ji kan alkasim Allah ya ji kan alkasim ni dai a garin nan ban ga mutumin da yake kokari a harkar kasuwarsa yake kula da ibadar sallah da da yaransa ba irin alkasa gurina ne ina zuwa da azahar ina zuwa da la'asar ina zuwa da magariba ina zuwa da isha duka har ma wani lokaci na kan je nima in ja sallah a gurin daga lokaci ya kusa ya ce wa yaransa duk ku tattara duk wani kwastoma da ya zo ku ce masa ko dai ya jira mai sallah ya yanka masa nama ko kuma ya yi gaba za mu shiga sallah kowa zai bar aikin ya zo hiye ne ya alwala ya sallah haka yake har ya koma ga Allah ma kana tare da yara kai ba kai ba su ba su yi ba wani ma ka ga mai dan kasuwa ne amma yana yi wa yara fada saboda sun bar aikin sun tafi ina sallah yana ta masifa wani ma ka je yana yi wa sallar habaiti to sannu sallau Allah yana wa yaron fada yana masifa yana sannu sallau kafi ne tun kafin a haifi kaza ɗinka an ke sallah wani ya ce tun kana ciki nake sallah aikin banza ai ko tun yana kana lahira yana lahira kake sallah in dai baka bata muhimmanci ba wala Allah ba zai barka ba gwamna Umar fa jama'a gwamnan sai rubuta wa takarda karanta muwadda ta imam malik ya ce inna a hamma amri indakum as-salatu babban abin da nake so ku kula min a fadar gwamnatin da na naɗa ku na gwamna kana gwamna a basra kana gwamna a yamin kana gwamna a sham babban abin da na naɗa ka kula min da shi ita ce sallah kar ka yi mun wasa da ita ka sa mutane su yi sallah su yi abin da ya kamata sannan ko me zai biyo baya biyo bayan an yi sallah haka gwamna haka shugaban kasa umar ya rubuta a gwamnoni shi amma yanzu ɗan kasuwa kawai ƙaramin ɗan kasuwa mai yara goma sha uku kawai sai ya hana su yin sallah akan lokaci shi ba zai yi ba kuma sannan ba zai saka su ba to wannan shi yake jawo hatta waɗannan haƙƙoƙi na ibada ba a ba da su addu'o'in da za a yi addu'atul istifta kuma waɗannan addu'o'in albarkar da suke da su a sallah wallahi tallahi suna da yawa ga su dai yaban Allah ne yanzu subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu wanda ake a sujuda ko ko a ruku'u bayan subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la a sujuda akwai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu kaga wannan yaban Allah ne wancan da muka ce ayi aru abin nan abin nan adiyatul istifta kafin a fara kira qira'a subhanaka allahumma bihamdika wata bara kasmuka wata ala jadduka wala ilaha gairuka ai kaga duk yaban Allah ne wannan to na rantse da Allah kuma a cikin su biyan bukatar musulmi yake duk abin da kake nema in dai kana kula da waɗannan ibadoji muhimmai to Allah zai yayi ma matsalolinka gaba daya mukamin biran Allah zai yayi ma duk damuwoyinka gabaki daya saboda kana kulawa Allah waɗannan abubuwa to amma kai tsaya ka mai da abun wasan yara eh yanzu fa masu kokari masu ƙoƙari shi ne limamin da ya salla minti goma ya yi azahar to shi ne wanda ya yi ƙoƙari wallahi tallahi minti goma ya yi sallan azahar a minti goma to ya yi ƙoƙari amma yanzu sallan azahar wallahi ka lissafa mata mintuna na rantse da Allah wata aminci biyar take karewa ko uku ma ko ko hudu ka gani ka gani idan kwaliman ya kuskura a zahar zai dinga yi mutane minti goma to lalle zai samu matsala to gaskiya muna da matsala dole kuma sai mun gyara tabbas ba sunna bane a zuwa tsawaitawa mutane kira'a ba sunna bane manzan Allah ya hana ya nuna mutane suna da uzuri a sallame su amma kuma sakalcin namu yayi yawa yayi yawa wallahi sakalcin namu da ɗiban duniya da faɗi ya yi yawa idan limamai suna da laifi wajen tsawaitawa to kuma mu kuma muna da laifi wajen gaggawa kuma wallahi abin da zai baka mamaki wani idan an idar da sallar wallahi ba wani abin alheri zai je yi ba shi dai ba ɗan kasuwa ba kasuwa zai tafi ba shi ba shago zai je ya buɗe ba kawai a idar da sallah ya koma kan wannan tsinanniyar farar kujerar tashi ya koma ya ta surutun banza da zage-zagen 'yan siyasa fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla yau inda a ce idan an idar da sallah kai dan kasuwa ne maza za ka zura mahin ɗinka da gudu ka tafi a saba maza ka murɗa keke nafe ɗinka maza ka je ka buɗe shagonka sai ka a ce lalle da hujja ka ce a sallame ka da wuri dan kana da abubuwan da za ka je kai amma wallahi jama'a da yawa daga cikin masu azazzalan limamai cewa su idar da sallah da wuri wallahi tallahi ba wani muhimmin abu a gabansu su da yawa don haka in an ce limamai su takaita su ji tsoron Allah tun da annabi ya hana to mu ko mu ji tsoron Allah mu daina azazzalar su abin yayi yawa kaga sallan azhar minti uku minti hudu an idar da ita mala sallan la'asar in ta kai minti goma to sai an samu mamu da za su kira liman sanar nasiha ka ji tsoron Allah liman haba jama'a sakalcin yayi yawa me muke bawa Allah ne lokacin wajen ibada saboda haka kowa ya gyara limamai su tsoron Allah su takaita wa jama'a su kuma jama'a su daina azazzalar limamai suna nuna ana rike su musamman wanda muke magana a kansu wanda ba kai ba ofis ba kai ba ma'aikata ne a karkashin ka ba kai ba wasu yara ka tara wanda suke maka aiki ba kai ba shago za ka buɗe ba kai ko ba mashin ka kafe a waje kake jira a idar ka je ka buga ka yi gaba ba kai ba ma'aikacin ofis ba kai ba ma'aikacin gwamnati ba kai ba komai ba ai kai kamata ya bayan an idar da sallama ka koma gefe ka zaro qur'ani ka taba na minti talatin ko awa daya sannan ka tashi ka fita yau dai karatun bai wasu daɗi ba kuma haka za su jihi billahi lazi ba ruwana abinda na faɗa daidai Allah bani ladansa tare da ni da ku baki ɗaya wanda muka yi kuskure da fatan Allah ya yafe mana Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhanahu wata'ala ya mana muwafaka yanzu wallahi waɗannan addu'o'in idan limaman mu za su dabbaka su wallahi tallahi akwai sallar da sai an yi minti 30 ana yin ta ba idar ba yanzu ko kun san tsakanin sujuda da sujuda akwai addu'ar da ake yi idan aka yi kabbara harma yanzu mun ji ga addu'o'i nan ana yi in an yi ruku'u an ɗago akwai addu'a da za a yi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ko Allahumma lakal hamdu gata nan har ƙarshe in ka ce za ka karanta wa mutane wannan addu'ar a duk ɗagowa da ruku'u da sujuda minti nawa za ka baka idar da sallar ba to kuma ba za a zo ba sallar ba an watse ma kenan to kuma kullum muna nan muna sa Allah a gaba ya biya mana bukatu kai ka san me kake faɗa a cikin wannan addu'ar kuma sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ahaqqu ma qala al-abdu fa kulluna naka abdu اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan sai ka tafi sujuda fa haka fa annabi yake yi da aka ce annabi ya hana a tsawaita to kuma ga yadda annabin yake yi saboda haka karatun ina nan akan sakar wani ya ce in ka zo yi min nasiha wallahi ni ma nasiha zama wallahi malam dan me zaka ce haka in dai ka'idar sallar za a bi keke da keke wallahi tallahi irin yadda muke idar da sallah a minti biyar minti goma wallahi ba za ta ido a wannan lokacin ba ai ga addu'o'in nan ai karatun yanzu aka fara ba dai alwajizu bane fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz ai karatun yana nan gaba insha Allah za mu zo kansa Allah ya datar da mu ya ba mu ikon aiki na'am eh